أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يو 30 da watan Rajab shekara ta 1443 wanda ya zu hijiriya wanda ya dace da watan uku ne uku da wata na biyu uku da watan uku akon shekara ta 2022 zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka shine at-taqrib na al-imam an-nawawi cikin ilimin mustalah al-hadis satin da ya wuce mun ga wannan aqsam na tahammulul hadis aqsam na tahammulun hadisi wa zai gaya mana guda biyu da muka gani mun ga al-qism al-awwal da al-qism sani yanzu a salis ne zan mu gani wa zai gaya mana na guda biyun da muka wuce guda biyun da muka gani da mi da mine ne ko bukkunan duka muka yi su guda biyu da muka wuce da mi da mi to mu je alkismu salis kismi na uku al-ijaza ita ce izaza wa hiya adrub kashi kashi ce al'awwal na farko an yi jiza mu'ayyanan li mu'ayyan ya ba da mu'ayyani ga mu'ayyanin abu abinda ake ce ma ijaja shine ka ce ka halitta ma mutum ijaza ya karantar da ya karanci wannan littafi wajen kai karantar da wani shi ko kuma ya karanci wani juzi'i daga ciki ka ce ya karantar da wani bai karantar ke shi ba duka amma saboda fahimta shi ka bashi izinin ya karantar da shi ko kuma ya kasance bai ma karanta shi ba amma yarda da fahimta shi ta sa ka ba su ijaza shi wadda wannan da sanadi kuma take ba da damar cewa ya karantar da wani yadda zana da kashi-kashi ita ce zan mu gani na harko ka ba da mu'ayyani ga mu'ayyani kamar ka ce a jirtukar bukhari na baka ijaza sahih bukhari kenan mu shi wanda ka ba ma mutumin ijaza sananne ne kuma littafin ma da ka ce ka ba shi ijaza su sananne ne ita ce ta farkon wannan aw mashtamalat alaihi faharsati ko kuma abinda duk littattafai na da na karanta fahars in su suka gamo na baka ijazar su na karanci su magaman hadisi suna da sabat wanda ake ce ma sabatu fulan sabatu fulan wanda ya tattaro marwiyat dukkan marwiyat nashi littattafai da ya karanta da ya hada na ilimin hadisi sai zamana ka bashi izinin karantar da wannan yace wali haza ala adrubi hal mujarrada anil munawala kuma tana da akan kashi kashi kinta akwai wadda ta kasance tana kashi kashi ita ma akwai al mujarrada anil munawala wadda take tsaraitata ce game da munawala ka ba shi badawa munawala zan mutar da ta gaba 302 wasahihu allazi qalahu al-jumhur min ad-dawa'ib sahihin magana da malamai suka faɗa cikin jumhurin malamai wastaqarra alaihi al-amal wanda kuma malamai suka tabbata akan aiki da shi jawazin ruwaya shine halaccin yin ruwaya wal amalu biha da aiki da ita ita wannan ijaza wadda ta abun nan wadda aka ba ma mutum ita ijazar littahi an baka ijazar littahi ya wadda babu munawala a ciki wadda munawala zan mutar da ta shine bai kama mutum littahin kenan wannan malamai sun tafi akan cewa halaccin yin ruwaya da ita wa abdalaha jama'atun min ad-dawa'if wasu jama'a da dama cikin malamai sun bata ta sun ce ma'ana ba ta yi ba wa huwa ihdar ruwayatayn an shafi'i ɗaya ne daga cikin ruwayoyin da ake kawowa daga al-imam shafi'i waƙala ba'adu zahiriya wa mutabi'ihim wasu daga cikin malaman zahiriya da wanda suke bin su suka ce la yu'malu biha ba aiki da ijaza al mujarrada anil munawala wadda babu munawala tare da ita kal mursal kaman matsayin mursal ne take amma ce wa haza badil wannan ra'ayi nasu ra'ayi ne batacce wanda ba shi akan shi ba malamai suke magana akai al-imam suwidi yake cewa idan muka ce ya halitta yin ijaza to abinda zai gaugawa fahimta shine ba banda arad kuma shine gaskiyan magana zarak shi ya kawo ruwaya a ciki wannan ruwaya mazhabobi guda biyu mazhabi na gaba shine wannan mazhabin da ya nasaba ma al-Imam Ibn Musa Ahmad Ibn Musayyir al-Maliki yace anna hali wajhuha khairun min sama'ir radi a ce ijaza wadda ta kasance mujarrada an munawala ta hi sama wanda yake radi sauraron da mutum bai hankalta a wajen malaman hadisi mutum ya zo ya ba da hankalin shi saurara ya tabbata ya fahimci abin da ake faɗa ana cikin wajibi sai da shi ake ba da ijaza idan babu shi mun gani can baya wanda ya kasance ana yi yana barci ko yana gingedi ba a bashi ruwa ba a bashi izinin ruwa eh sai magana ta gaba ce a darbu sani kashi na biyu na cikin ijaza ijizu mu'ayyanin gairahu shine ya ba da mu'ayyan ya ba ma wani mu'ayyan ijaza ga wani abu da bai ce ajastuka masmu'ati kenan ya ba da ijaza ga mu'ayyani ya ba shi ijaza abin da yake jahilai ne kamar ya ce mishi na halitta maka ruwa ya dukkan littattafaina da na sauraro wajen malamai shine masmu'ati duk abin da na sauraro na karanci bukhari na karanci muslim na karanci kaza a wajen malamai na to kuma na baka izinin karawaice su na baka izinin karawaice su daga gare ni gabaki daya ko ma nawa ne ce ne ce fal khilafu fihi aqwa wa aksara amma sabani a wajen aiki da ita da izinin yin ruwaya da ita yahi karhi game da wacce ta baya ijaza al mujarrada anil ru'anil wacce ita muayyani ne ga muayyan ita wacce mutunan ka san shi kuma shi ma littafin sananne ne kace na baka izinin ruwa ya sayi bukhari daga gare ni shi kuma wannan baka ce mishi ba ba ce mishi kai ba littafi kaza a ta kai dukkan littattafan da nan rawaita to kaga ai littattafan da ka rawaita a matsayin shi na malamin majhulan littattafai ne tunda bai ayyana su ba wal jumhur min ad-dawa'if jawazu ruwaya jumhurin malamai sun tafi akan cewa wannan ruwa ta ya halitta ai ruwaya da ita ita ma wa aujabul amala biha kuma sun wajabta mutum yayi aiki da ita wannan ijazar da ya bashi asalis nau'i na uku yujuzu ghayra mu'ayyan ma'ana duka daga cikin nau'i nau'i na ijaza yujuzu ghayra mu'ayyan bi wasfil umum ya bada ya bada ijaza ga mutum wanda yake ba ayyananne ba kuma shi ma da wasafi na umumi ka kamar yace ajastul muslimina aw kullu ahad yace na ba musulmi ijaza malami ne na hadisi yace na ba musulmi ijaza au kullu ahal ko kowa ma na bashi izaza ko kuma ahlu zamani ko duk mutanen da ke zamani na na ba sa izinin su rawaici masmu'at ina dukkan abin da na jiyo daga malamai na to wannan ita kuma kenan wannan mubham ne ga mubham mutanen bai ayyana su ba suwa na suwa ne kowa da kowa ya ce haka nan littattafan su ma bai ayyana su ba cewa dukkan littattafan da ya rawaita daga malaman shi kenan wannan ta sha bambam da ta harko wacce ta harko ta hi ƙarhi mai ta bi ta hi ta dama dama kuma wannan ta hi su rauni wa fihi khilafun lil mutaakhirin a cikin malaman ƙarshe suna sabani akan ta fa in qayyada ha bi wasfin khasir idan ya qayyade ta da wani wata siffa da take takaice abin to fa aqrabu ila al jawaz ta hi kusanci a ce ta halitta wa min al mujawwizin al qadi abu tayyib daga cikin wanda suka halitta akwai al qadi abu tayyib at-tabari wal khatib da khatib al bagdadi da abu abdullah ibn manda da ibn attab da al hafiz abu al ala da akharun da wasu malaman qala sheikh malan yake cewa kenan wani malan yake nihi nan hmm ibn salah dan daga ya ce kamar irin na al imam al iraqi ne daga ya ce a sheikh ko damiri na mutum daya ma'ana al iraqi cikin alfiya yana nihin a sheikh ibn salah don saboda littattafan duka talhisi ne na muqaddimat ibn salah wadda take cikin ilimin hadisi yace walam nasma an ahadin yuktada bihi ruwaya bi hazihi ba mu ji ba daga wani wanda ake koyi da shi cikin harka hadisi ya ce ai koyi da wannan irin wannan ruwaya don saboda yace akwai gumudi a cikin sha'aninta qultu sai nace az-zahiru al-imam an-nawawi kenan yake cewa az-zahiru min kalam musayyiha zahiri game da zancen wanda suka halitta suka ce ta inganta jawazin ruwaya biha halaccin ruwaya da ita wa haza yaktadi sihataha wannan kuma ya hukuntar da cewa ta inganta wa ayyu fa'ida laha ghairu ruwaya biha to wace fa'ida take da idan babu ruwaya a gare ta kenan wanda suka ce ta halitta to ya lazumta cewa su ce ta halitta ayi ruwaya da ita idan kuma sun ce bai ruha ta halitta ayi ta amma bai halitta ayi ruwaya da gare ta wato yace ina anhwanin ta kenan batta da wani anhwani ka ce ka halitta ma dukkan musulmi su yi ruwayar littattafanka amma kuma bai halitta ba a ce su yi su koya ma wani su rawaita su rawaita abin da wani kenan ba fa'ida arabi na hudu nau'i na hudu kismi na hudu daga cikin nau'i na hudu daga cikin nau'in ijaza ijazatun bi majhulin aulahu ijaza ga majhuli wanda yake ba a san shi ba aulahu ko kuma wanda yake kace gare shi kace ajastuka kitabu sunan na halitta maka kitabu sunan wa huwa yawri kutubun min sunan shi kuma yana rawaito littattafai da dama daga cikin kutubus sunan aw ajaztu li muhammad ibn khalid ad-dimashqi ko ce na halitta ma muhammad ibn khalid ad-dimashqi wa hunaka kaman masalan na farko yace na halitta maka karawaici kitabu sunan daga wajena sunan kuma ga su diyawa ko sunan darimi sunan abi daud sunan nasa'i da sauran su diyawa kenan wannan abu ne wanda yake majahuli kace mishi ka bashi ijazar shi aw ajazta li Muhammad ibn Khalid ad-Dimashqi ko kuma ka ce na halitta ma Muhammad ibn Khalid ad-Dimashqi ya rawaici littafi kaza daga wajena wa hunaka jama'atu mushtarikuna fi hazal ism kuma ya zamana akwai jama'a da dama fi hazal ism cikin wannan sunan da ka ambata akwai mutane da dama wanda suke da wannan sunan kuma baka bambance ba fahiya batila wannan izaza ce batila dan ba a ganewa kamma ba kamar ka ce kawai na halitta ma Ibrahim ruwaya littahina to Ibrahim kenan da yawa ne cikin wanda mutanen kenan ba za a aiki da ita wanda ba a san wanne kake nihi ba fa in ajaza li jama'atul muslimin fil ijaza aw ghayriha wa lam ya'rifum bi ayanihim wala ansabihim idan ya ba da ijaza ga jama'a da dama wanda an ambace su cikin ijaza ko kuma wasunsu amma bai san su ba da ainunsu bai san ba nasabarsu bai san adadinsu ba wala tasaffuhihim bai kuma bai san ba cewa sun yi tasaffuhin littafin yace sahatul ijaza wannan ijaza ta inganta ka sama'ihim minhu kamar jinsu da zai me yasa ran sa da magabata jama'a da suke zawa da yawa wajen karatun wasu da yawa ma san su ba har kullum ma dan saboda yawan mutanen kenan ba an shar'anta ba cewa sai ya san ainin su kawai dai in sun saurara kuma wajen ba da ijaza su rubuta sunan su ko sai ya tambaye su sunansu ya rubuta ba dole ya san ainihinsu ba matukar dai ya tabbata suna cikin fi majalisi fi hazal hal suna cikin majalisin shi a wannan lokaci wa amma ajatu liman yasha'u amma aka ce na ba da ijaza ga duk wanda ya so fulanu ka ce wani auna hau haza ko makamancin wannan fahuwa jahala wa ta'aliq ita wannan abin jahilta ce kuma tana akwai ta'aliki a cikin ta fal azhar budlanu ha wannan mafi bayyana cewa bata yi ba ba tattace وبه قطع القاضي أبو طيب الشافعي القاضي أبو طيب الشافعي هكا يتبتر وصحاه الفراء الهنبلي الإمام الفراء الهمال الهنبلي هكا يتشي وابن أمروس المالكي شما هكا يتبتر yawa cewa baɗila ce walau ƙala da a ce ya ce a jastu liman ya sha ijaza na ba da ijaza ga duk wanda ya so fahuwa ka ita ma kamar ka ce ne a jastu liman ya sha'u fulanin wa aksar na ba da ijaza ga duk wanda ya so wane ko kuma sama da haka wannan jahala akwai jahala a cikinta walau ƙara da ya ce a jastu liman sha'ar ruwaya anni na ba da ijaza ga ruwaya ga duk wanda ya so gare ni ya ce fa'aula bil jawazi ita ta hi sauƙi game da halitta a ce a ce ta halitta li'annahu tasrihun bi muqtadal hal dan saboda tabbatarwa ne da muqtadal hal cewa an abun nan cewa ta ta abun ga walau ƙara da ya ce ya ce a jastu li fulanin kaza wa kaza na ba da ijaza ga wani kaza da kaza in sha'a in ya so ruwaya tahu anni ruwaya daga gare ni au laka in shi ita ko kuma gare ka in ka so au ahbabta ko kuma in ka ga dama au arata koyi da ka zo ce fal azharu jawazuhu abin da yake bayyana cewa ya halitta kenan wannan nau'i na ijaza ya halitta in mushi magana banne yake karatu wannan ina ciki الخامس نبير الإجازة للمعلوم إجازة قوان ديكي سننيني ka kamar mutum ya ce a jastu liman yi wuladu li fulan na ba da ijaza ga duk wanda za a halitta daga awa ne ka ce malam wani na ba shi ijaza ga duk wanda za a aihuwa daga cikin yayin shi to sai ya ce waqta lafal mutaakhiruna fi sihatiha malaman karshe sun yi sabani akan ingancinta sai ana ambatan mutaakhirun malaman hadisi ana kasa su kashi uku akwai al mutaqaddimun akwai al mutaakhirun akwai al muasirun to wannan yana zancen almutaakhirun wanda suka zo karshe kamar yadda shi ma al-Imam an-Nawawi ana sa cikin almutaakhirun sai Ibn Hajar su al-Imam al-Aini dukkan su ana sa su cikin al-mutaakhir wannan al-mutaakhirun wanda suka zo baya baya kenan sabanin mutaqaddimun to su wannan yace sun tafi a sanyi sabani kan ingancin ta fa in atafahu ala mawjudin idan yayi atafinta akan samamman abu kamar yace ajastu li fulan wa man yuladu lahu na ba da ijaza ga wani da ma kuma ɗiyan shi da zai aihuwa aulaka ko kuma ce na baka ijazar littahi na wali akibika da ma zuriyarka mata na salu matukar suna aihuwa suna aihuwa kenan ce na baka ijaza wannan da ma wanda za a aihuwa da wanda za su aihuwa su ma har zuwa zuriyarka yace fa aula bil jawaz ta cancantar a ce ta halitta wa fa'ala sani min al muhaddisin wannan ta biyun daga cikin malaman hadisi wanda ya aikata ta shine abubakar ibn abi daud abubakar ibn abi daud wannan an san shi wani malami ne kenan abubakar ibn abi daud dan al-imamu abu daud sahibu sunan wanda yake da sunan abi daud wanda muke karantawa kenan wannan shi sahibu sunan as-sijistani an tambaye shi game da ijaza yake cewa qad ajaztu laka wa li auladika wa li hablil habala na halitta maka da ɗiyanka da ma har wanda suka aiho nan baya kenan wannan magana ta al-imam Abu Bakar Rabi dan Abu Dauda take nuna halacci wa ajaza al-khatib al-awwal khatib ya halitta na farkon wa kahu an al-farra kuma ya rawaito magana daga farra da ibn amrus wa abdal al-qadi abu tayyib al-qadi abu tayyib ya bata ta ibn sabbag da ibn sabbag ash-shafi'iyya dukkan su malaman shafi'iyya ne wa huwa sahihu allazi la yanbaghi ghayra shine ingantaccen abin da bai halitta ai wani shi wani shi bai halitta ba wa amma al-ijaza litifl amma ijaza ga yaro karami allazi la yumayyiz wanda bai rarrabe komi fa sahiha ita ma sahihiya ce ala sahihi allazi qada bihi al-qadi akan sahihiyar maganar da qadi abu tayyib da khadib suka tabbatar cewa ya halitta yaro ko da ba mumayyizi bane a bashi ijaza khilafan li ba'dhim sabani gami da wasu malaman duka wannan wa takaicewa ne muke maganganun nan saboda yawanci abubuwa ne wanda ban tunanin za ku iya fahimta su shi yasa ban na tsaya tafsilin zan ce a kansu don saboda su kansu in za a tsaya kansu suna buƙatar tafsili mai yawa mai dogo yanzu nan da ya kawo maganganun wanda suka ce suka yanke magana da kamata ya yi a ce da har mun kai marhalar kun kai marhalar da zammi haka nan kin a ce an yi bayanin su wane ne suka tafi akan wannan ra'ayin na halaccinta da kuma wanda suka tafi akan ra'ayin sabanin haka nan kuma da wanne ne rajihan magana da malaman hadisi suke a kai da duka haka ya kamata na gaba ma sai zama na lokaci ne zan mu ce a wanda yake a takaicen ma wanda tunanin ba kowa bane zai fahimci ina aka ba gaba asadis na shidda ijazatu malami tahammaluhu almujiz bi wajhi liruhi almujaz ijaza ta wanda shi wanda zai bada ijaza shi ma bai amso ba amma dan saboda iza ta hammalhu majiz dan saboda kai da ka bashi kin in ka amso yayi aiki da ita kamar masalan in ce na baka ijaza halaccin karawaici sahih bukhari daga wajena kuma ni kin ma ban karanto shi wajen malamin na ba sai a gaba ne to suka ce ya halitta ka amshi wannan ijaza radda na amso na amso kin ijaza wajen malami na na karanta ni ma rada kuma kai ma daga nan ya halitta kai ruwaya daga gare ta amma ba da ta farko ya baka hanko ne kawai bin amfanin da zai sirar da ya amsu qala al-qadi iya da yake cewa lam ara man takallama fihi ban ga wasu wanda suka yi magana akan irin wannan ijaza wa ra'aytu ba'd al-mutaakhirin yasna'unahu amma na ga wasu malaman mutaakhirun suna aikata irin wannan ijaza sun masa haka an al-qadi qadda an qadi qadda ba ya kawo magana daga qadi na garin qurdaba cikin qurdaba cikin andalus ne malamin da imam al-qurdabi da ake cewa qurdabi dan dangana shi ne zuwa da garin qurdaba garinsu ne gari ne cikin wanda espan yanzu a turanci abil walidu mana azalik shi kuma ya hana yin hakan irin wannan ijazar da malamin shi ma bai amso ba kala kadi kadi yake cewa huwa sahi kuma shine magana mai inganci wa haza huwa sawabi nawawi yace wannan ita ce daidai magana wannan kenan ta ce ba a yi bai kamata ba irin wannan ijaza ita al-imam an-nawawi ya tahi akai fa hala haza ya ta'ayyanu ala man arada an yarwi an shaykhin to akan haka ne ya zama tilas ga wanda yake so ya rawaito daga wani malami a jaza lahu jami'a masmu'ati wanda ya halitta mishi dukkan littattafan da ya ce mishi na halitta maka ruwaya na baka ijaza dukkan littattafai na daga amso daga abin nan an yaba hasa to yayi bincike hatta ya alama har ya san anna haza mai mata hammalahu shekuhu wannan abu ne wanda malamin shi ya dauke shi shi ma wajen malaman shi qabla al-ijaza kafin ya bashi ijaza kenan malam wane ce ya baka ijazar kaza to ka tabbatar cewa shi kin yana da ita kuma ya amso ta yana da ita a lokacin da zai baka wa amma qauluhu amma fadar da mutum malami zai ce ajaztu laka ma sahha na baka ijazar abin da ya inganta aw yasihu indaka min musmu'ati ko abin da ya inganta daga gare ka abin da na sauraro na littattawaina da na sauraro kenan wannan ya kayyade mushi cewa da abin da ya inganta ya ce fa sahihun wa tajuzin ruwaya bihi to wannan sahihi ya ce ya halitta shi ma ya ruwaya gare ta lima saha inda hu sama'ahu amma abin da ya inganta cewa shi malamin wannan abin da ya baka kin ya ce wanda ya inganta kana san cewa wanda ya inganta kin kamar littattafan saboda ijaza ba dole bane kasance ai an san dai me ake ne da ijaza ko ya kasance kun gane me ake ne da ijaza ya kasance ijaza wannan da zai ba ma da zai ba shi ita ya kas ya ce mishi na halitta maka karwaci dukkan littattafan da cewa ya inganta ina da ijaza sahihiya a kansu to ɗalibin wajibi ne gare shi ya binciki wasu littattafai ne wanda malamin yake da ijaza a kansu na hadisi sai ya yi ruwaya da su sai ya yi ruwaya sun yasa qabla ijaza kahin ya bashi ijazan nan littattafan da yake da ijazar ba wai bayan ya bashi ba in a yau ya ga mishi magana kuma sai gobe ko jibi ya samu ya karanta sahih bukhari wajen wani malami ya bashi ijaza to bai halitta ba dan saboda kahin ya bashi ijaza da ya bashi ijaza bai da wannan ijaza ta sahih bukhari bayan ya faɗi magana ne shi ma ya same ta kenan kai a ranar da ya gaya maka baya zika waiwaya ba gaba ba in ka ɗauki na gaba ba ta yi ba wa fa'alahu dara qudni wa ghayruhu al-hafiz dara qudni Allah mishi rahama ya aikata irin wannan da ma wasun shi daga cikin malamai asabi na bakwai daga cikin ijaza ijazatul mujaz ijazar wanda aka ma ijaza ita ma ijaza bisa ijaza kenan ka kamar ka ce ajaztuka mujazati na baka ijazar da aka bani ijaza yace fa mana ahu ba'd man la yutaddu bihi wanda ba a lissahi da su daga cikin malamai sun hana wannan ijaza kenan wanda ba a akwai sabani ma'ana yana nihin sabanin kuma ba a lissahi da shi yana nihin shine Hafiz Abdul Barakat Abdul Wahhab ibn al-Mubarak al-Anmadi ba malamin ibn al-Jawzi ne wanda yayi rubutu ma yayi littafi akan haka kan cewa irin wannan nau'i na ijaza mai rauni ce to Nawawi shine yake isharar cewa ba magana shi ba akan ta ake ba ya ce wa sahihu lazi alaihi al'amal jawazuhu sahihiyar magana wadda malamai suke kanta shine ya halitta irin wannan ijaza wa bihi qada al da wannan magana ne manyan huffaz suka tabbatar cikinsu akwai dar qutni Allah mishi rahama da ibnu uqda da abu nu'aym sahibul hilya da abul fatah nasrul maqdisi duka Allah musu rahama ya ce wa kana abul fata abul fata ya kasance ya ruwi bil ijaza anil ijaza yana ruwaya ijaza bisa ijaza dan ya na ganin halaccinta wa rubbama wala baina sala so diya ma ke ji'untar da ijaza ta uku ijaza ijaza ijaza ha uku yace wa yanbagi li rawi biha ya kamata ga mai ruwaya da ita ta'ammuluha yayi tunani da ita ya nura da ita li Allah ya ruwi ma la yadkhulu tahtahu dan kan ya rawaito abin da bai shiga ciki ba dan ijaza amana ce ta ilimi fa in kanat ijazatu shaykh shaykhihi idan ijaza yace ila zazan malamin malamina na baka kenan uku ce yace azaltu laka ma saha inda hu min sama'i na halitta maka ma'ana abin da yake niwa da ijaza ijaza kace na baka ijazan malamina ta littattafan da na ruwaita a wajen shi kenan sai zamana karawaici me yasa dan sabar tana yiwa in sahih bukhari ne masalan karawaice shi a wajen shi kuma karawuta wajen malami sama da biyu ko uku kenan ya kayyade maka da cewa na halitta maka ijazar malam ibrahim masalan da ne da na amshi sa ijazar bukhari a wajen to ya kai bincike hanyar da take kaiwa zuwa ga wannan malamin don ka ɗauko wata hanyar da ya ji bukharin ba ita ba a ta wannan hanyar ba a har yanzu ana yin ta mana zai tsaye da ana yin ta mana ba a cikin darasi ban taba zawa ba da nan ijazat ina diya wanda na gwada ma yan sanar gudu na sa arba'una hadisi na su umdatul ahkam na su wane ne ga sanan diya yace fara'a sama'u shaykhihi shaykhi falaysa lahu ruwaya an shaykhihi yace sai ga wannan littattafan da ya saurara wajen malamin malamin shi to wannan ba zai yi ruwaya daga malamin shi ba har sai ya san cewa ya inganta cewa masamu'a ta shekhi sana daga cikin abin da malamin shi ya rawaita na ce maka masalan sahih bukhari da nan rawaita wajen malamina ko kuma littattafan da nan rawaita wajen malamina malam ibrahim masalan na halitta maka ruwaya su to ka je bincikawa sai ka gani ba rawaito ba daga ba rawaito shi ba daga shi wannan malamin sai dai daga can sama an tsallake wajen malamin malami na ka gani ijaza kenan ba zaka amshe ta ba tunda ka tsallake mutum daya sai far'un wani far'i reshe da ya shahi wannan mas'ala qala abul husayn ibn faris yake cewa al ijaza ma'khuz min jawazil ma sai yanzu zai ta'arifi me ake nihi da ijaza in an ce ijaza shine an dauko ta ne daga wucewar ruwa allazi tusaqul ma tusqahul mashiya wanda ake shayar da dabbobi wal hars da kayan gona yuqalu ana cewa ajaz ista ajastuhu na ne me bani ijaza fa ajazani ya bani da larabci ho ake ni ba wai a wajen malaman hadisi ta'arifi ne lugha idza asqaka ma'an idan mutun ya baka ruwa limashe tika ga dabbobinka wa ardika da gonarka kenan kan nemi mutun ya baka ruwa ka shayar da dabbaka ko gonarka shine zaka ce istajastuhu fa ajazani kaza ɗalibul ilm to haka nan shi ma malami kuma a wannan ake cewa yastajizul alima ilmahu kamar yana neman malami ya bashi shayarwa ta ilimin shi ne fa yajizu sai ya halatta mishi yace fa ala haza akan haka yuzu an yuqal ya halitta a ce kada an yuqalu ajastu fulanan masmu'ati na halitta ma wane dukkan littattafan da na saurara daga malamai na wa man ja'ala al-ijaza iznan duk wanda yasa ijaza izini ne wa huwa al-ma'ruf kuma shine sananne izini ne na ruwaya ma'ana ya kulu sai ce ajastu lahu ruwayatu masmu'ati kamar malamin ya ce na halitta maka ruwayar littattafan da na saurara wa mata kala amma duk lokacin da ya ce ajastu lahu masmu'ati to fa ala hazfu kama da za'iru to an shahi ruwayan ne kamar da ke cikin sauran irin wannan mun gani a yanzu a tafsirin basmala satin can da ya wuce bismillah akwai shahewa bismillah aqra'u to kamar yadda ake shahe wannan shi ma nan shahewa ce kama ajastu laka masmu'ati ai ajastu laka ruwayatu masmu'ati dan saboda abin yau da gobe kalmar ai tsauhe aka shahe wannan kin kawai kalu sai malamai suka ce inna ma tustahsanu al-ijaza ana san kyautata ijaza ne idza alima al-mujizu ma yujizuhu idan wanda ya bada ga wa kana al-mujazu min ahli al-ilm shi wannan wanda aka mai bada ijaza mujiz kenan mujiz fa'ilin kenan shi wanda zai bada ijaza ya san abin da ya bada ijaza kuma shi ma al-mujaz wanda aka ba yana cikin ɗaliban ilimi kenan ba ka je ba kawai a kasuwa ka samu jahilai ka ce na ba ku ijaza littafi na baka musu aka nan ba baka yi wannan ba za a yi lissafi da ita ba ɗalibin ilimi wanda ya cancance ta ya san komai ya san abun ake nihi washtara da ba'aduhum kuma akan wannan ne suke ɗora sharaɗin cewa malaman zamani suka aza sharaɗin suke wannan abara wasa'ilu da ittisalul hadisiya kamar yadda muka yi bayani satin da ya wuce ake yin ta wa hukiya an malik haka na aka rawaito daga malik wa qalibuna abdul bar ibnu abdul bar al hafiz al maghrib mai littafin at tamhid lima fil muwadda min al ma'ani wal asanid da al istizkar babban malamin malikiya ne Allah mu sharhama yake cewa as sahihu annaha tajuzu la tajuzu shahihiyan magana cewa ijaza bata halitta ba illa li mahirin bi sana'a sai wanda yake kwararre ne cikin sana'an nan ilimin hadisi ma'ana fi muayyan cikin muayyanin abu la yushkilu isnadu wanda sanadin ba zai kubuce ba zan zo muku rana ta insha Allah zan zo muku da misalin wasu ijazan karanto muku ita ma ku ji wayan bagilil mujizan saboda wannan mutum zai sa ya abin nan in kamar ana gobe malam sa'id ana gobe darasin namu ka tuna mana in zo da ɗaya ko biyu haka nan saboda mu karanta sai aji mutum sai ya fahimci abin me ake nihi da ita wayan bagilil mujiz kitabatan ya halitta yawa kamata ga wanda aka bashi ijaza a rubuce an ya talaffaza biha yayi lafazi da ita fa in iktasara kenan aka na zai baka ijaza cewa na baka an baka ijaza na baka ijaza daga wani zuwa wani kuma in karanto cewa to wannan littattafan na baka ijaza bayan na baka a rubuce dai kuma in karanta maka tabbatar da abin amma yace fa in iktasara al kitaba in ya takaita akan badawa a rubucen ba amma a kasar ijaza sahat kuma da nihin cewa ijaza ce ba shi wannan ya halitta babu lahi sai fa'ida da al'imamun suyudi ya kawo yake cewa al'imamun shimini yake cewa ijaza a yi tsalahin malamai shine kawai izinin ruwaya a ba mutum a lafazi ko a rubuce wadda tana ba da labarin cewa ya halitta ka ba ma mutum ka ba shi izinin ya rawaici littattafan da ka karanta a wajen malamai rukunanta ya ce guda hudu ne da mai ba da ijaza da wanda za a ba ijaza da kuma littafin da za a ba da ijaza da kuma lafazin ita ijaza sai da wannan rukunin hudu ijaza take haduwa sannan na ce cikin ƙur'ani hakanan cikin malaman hadisi asalinta daga malaman ƙur'ani ne ta taso har ta yi fito zuwa ga hadisi alƙismin rabi ƙismi na hudu daga cikin aka samu tahammulul hadis cikin guda takwas ɗin da muka yi bayani almunawala munawala beƙawa badawa hiya darbani kashi biyu ce makaruna bil ijaza a da ake gama da ijaza munawala kawai shine beƙawa kamar in ce amshi in yi shiru to he ya kasance in na gama ta da ijaza in baka sahih bukhari kuma in ce na baka ijaza shi ko kuma mujarrada ko mujarrada da kawai bai ka muka yi bai ce ba da ijaza to yace fal makaruna alal ijaza wadda aka gama ta a'ala anwa'ul ijaza kai fal makaruna a'ala anwa'ul ijaza mutlaqan wadda an gama ta da ijaza to ita ce mafi nauyi mafi girma mafi daukakan nau'i na ijaza ga idlaqin malamai ko in ce maka amshi ga wannan na baka ijazar ruwaya shi daga gare ni da sanadin da komi kenan ka wannan shi tace mafi a'ala mafi daukaka asalin ta shine kuma abinda al-Imam al-Bukhari ya kawo cikin kitabul ilm annabi alayhi salatu wassalam ya rubuta ma Amir Sariya littahi yake cewa kakka karanta wannan takarda he kaje guri kaza da kaza yayin da yaje guri kaza da kaza kin ne ya hudo ta karanta ma mutane kun ga annabi nan kawai bai ka mishi ne bai karanta mishi ba kuma bai bude gaban shi ba kawai ba shi labari ce je ka karanta musu kuma ka ba su labari da lamar umarnin annabi sallallahu kuma ya amsa suhaili ya ce bukhari ya kawo hujja akan wannan hadisin da kan izinin munawala a cikin kitabul ilm mun wuce wannan hadisin a sahih bukhari ya ce to haka nan idan na malami ya ba ɗalibin shi littafi ya halitta ya ruwaya shi wannan kuma shine sahihiyan magana sirajuddin al-bulaiki ne yake cewa mafi ingancin abinda ma za a yi dalili da shi akan ingancin munawala shine abinda al-imamul hakim ya kawo cikin hadisin cikin littafin shi ma'rifatu ulumul hadis daga hadisin ibnu abbas annabi sallallahu alaihi ya tura littafin shi zuwa takardar shi laitirkin shi zuwa ga kisra tare da abdullahi ibn huzafa yayi umarni da cewa a bada ta zuwa ga azimul bahrain ya meka ma azimul bahrain kaga ba a karanta annabi bai karanta mishi ba kawai bai ka mishi yayyakai haka nan cikin mu'jam na al-Imam al-Bagawi daga Yazid al-Raqashi yake cewa mun kasance mafi yawancin mu a wajen Anas dan Malik sai wani mutum ya zo mana fa aqaha da takarra ya jeho mana ita yace wannan hadisan Annabi ne sallallahu alaihi wasallam kuma na rawace su na bujuro da su kenan wannan yake nuna halaccin munawala yace wa min sori hana daga cikin sororinta ita munawala wannan bai littafin an yi dafa a shehu ila ɗalib asir sama'ihi malami ya ɗauki asan littattafan da ya ji ya bai kama malami au muƙabilan bihi ko kuma wanda ya yi muƙabala da su ya yi muƙabala da sauran littattafan da sauran nusa wai kuli sai ya ce mashi haza sama'i wannan shine littattafai na da na saurara au ruwaya ko su ne ruwayoyi na an fulanun daga wani daga malami na wani farwihi karawaita kai ma kenan wannan kyarara ya gaya mashi au ajaztu laka ruwayatu an ko na halitta maka ruwaya su daga gare ni sun ma yubƙihi ma'ahu tamlikan sannan ya bar mushi shi a wajen shi cewa ya ba shi shi mallakawa ya ba shi littafin gaba ɗaya da ya bika mushi auliyan sakahu ko kuma ya sauye littafin wani hahu ko sannan ya maido mushi ko kuma makamancin haka wa min hana daga cikin ta an yarfa ilaihi ɗalibu sama'ahu an yarfa ilaihi ɗalib ɗalibin ya bika ma malami littattafan da shi malamin fa ya ta'ammalu shaykh sai shi malamin ya saurara kuma duka wannan lokacin da suna rubutu rubutun hannu ne ya miƙa mushe ce wannan sahih bukhari ke rubutunka ne malam kuma da sanadinka a ciki da ijazaka a ciki ya ka halitta mini in yi ruwaya huwa arif mutaykis kuma malamin masani ne da abin kuma yana cikin hankalin shi ba wai yana cikin gengedi ba ko yana cikin wata rashin lahiya ko yana cikin halin ikhtiladi na ƙarshen rayuwa ya zo mushi da wannan sun mai idihu ilaihi wa sannan malamin ya duba ya amsa ya duba ya maido mushi ya ce huwa hadisi eh haka ne hadisai na ne ko ruwayoyi na ne faruhi anni ka rawaito su daga gare ni au ajaztu laka ruwayatu kuma yace na halatta maka ruwayar su yace wa haza sammahu ghayr wahid min min aimatul hadis aradan wasu daga cikin diyawa malaman hadisi sun sa mata suna da cewa al-arad arad wacce wadda muka wadda muka wuce al-ardu ala sheikh wa qad sabaqa anna al-qira'a alayhi tusamma alayhi wanda muka gani can satin ba shine al-qira'a ala sheikh da al-arad kawai su biyu ne muka gani qira'atu sheikh afwan qira'atu sheikh da al-arad qira'a ala sheikh da al-arad shine abu ɗaya ne anna al-qira'atu fa yusallamu hadha ardul munawala wannan sai a sai mushi sallama cewa ard ne na munawala wa zaka ardul qira'a wannan kuma ard ne na qira'a yace wa hazihi almunawala kasma wannan munawala da aka bashi kasama ita ma kamar sauraro ne fil quwa wajen karhi kamar ka zauna ka karanci abun ne wajen malamin daidai suke amma inda zuhuri da rabi'atul ra'ayi malamin malik da yahya ibn sa'id al-ansari da mujahid da sha'abi da alqama da ibrahim an-nakhai da abul ali ar-rayyahi da abu zubair al-makki da abul mutawakkil an-naji da malik ibn anas da ibn wahab da ibn al-qasim da jama'atun akharin da jama'a da dama cikin malamai duka wannan tahiyya su kenan abin da suka tahi a kai kenan kamar yadda ya zo cikin jami'ul usul na al'imam ibn al'asir cikin mukaddima shi yake cewa wasu daga cikin malaman hadisi sun sanya ta ita ce mafi ɗaukaka daga tahima a sama tahima sama'in ya ce don saboda malamin da ya tabbatar da cewa rubutun shi ne shi ya baka izini abin da yake cewa babu wahami babu kuskure a ciki sai ce wa sahihi annaha munhadda ani sama amma nawawi Allah mishi rahama ya ce amma sahihiyan magana cewa tana ƙasa gami da asama ka saura ka zamana ka saurara gaban malamin yahi gami da munawala wal qira'a kuma haka nan ka karanta ma malami yana sauraro yahi amma ce wannan huwa qaulu sauri ita ce magana al-imam sauri da auza'i da ibn mubarak da abi hanifa da shafi'i da buwaidi da muzani a shafi'i da ahmad da ishaq da yahya ibn yahya hakim yake cewa alaihi inda ahidna ayyimatuna wa ilaihi nazhab hakim yace wannan ra'ayin nabi na cewa as-sama da al-qira'a ala shaykh sun yi daukaka sun yi girman daraja gami da munawala ya ce wannan shine muka tar da malamanmu akai kuma mu ma kanshi muke tahiya kenan wannan maganar al-imamu hakim kenan wa min suwariha na daga cikin surorin ta an yunawulu shaykhu taliba an yunawulu shaykhu taliba malan ya dauki littafi ya ba ma dalibi sama'ahu na littattafan shi da saurara yuzuhu lahu ya halitta mishi sun mai musuku shaykh sannan malamin ya rike littafin a wayan shi ba bai ka mishi zai yi ba yace wa haza duna ma sabaka wannan bata kai wacce ba daraja bata kai wacce kima ba tunda wacce ya bara mishi littafin kuma yace wata yuzu riwayatuhu iza wajira alkitab kuma ya halitta shi ma yayi ruwaya daga malamin idan ya samu littafin muqabilan bihi wanda an yi muqabala shi da rubutun malamin mausukan bi muwafaqatihi kuma an tabbatar da cewa yayi muwafaqa da littafin malamin mata na walatul ijaza abinda littafin ijaza ya bashi ma'ana da ya bika mu sahih bukhari masalan ce wannan sahih bukhari ne na halitta maka ruwaya shi daga gare ni to sai malamin bai bashi ba kuma sai je ya amshi wata nuska ta dalibin malamin wadda rubutunsa ɗaya da ta malamin ko yayi muƙabala ya ga cewa eh ita ce to wannan ya halitta yayi ya ce kama yi tabaru fil ijazar mujarrada kamar yadda ake nura cikin ijaza mujarrada anil izin ya ce wala ya zaru fi hazil munawala kabiru maziya amma wannan munawala bai bayyana cikin ta wata babbar daraja alal ijazar mujarrada fi muayyan akan ijaza wadda take tsiraitatta gami da muayyani wa qala jama'atu min ashab min ahli min ashabil fiqh wal usul jama'a da dama daga cikin malaman fiqh da usulul fiqh kace la fa'idata fiha batta da fa'ida wa shuyukhul hadisi wa qadiman yarawna laha maziya utabara amma malaman hadisi kadiman da hadisan suna ganin ta cewa tana da daraja kuma ana nura da ita kenan maganar malaman hadisi ita ce daidai na saboda majalin su ne ba majalin fiqhu bane wa min hana daga cikin nau'in ta an yi atiyahu talib talibi yazo mashi bi kitabin da littafi wai qulu sai ce haza ruwayatuka wannan ruwayoyinka ne fanawilinihi ka fukabanu su wa ajidli ruwayatuka halitta mini ruwayasu dalibin kenan ma malamin haka ya ce buhu ilaihi sai ba shi amsa malamin min gairu nazarin fihi ba tare da ya duba littattafan ba da ya zo mashi wata haƙƙoƙin liruwa ya ci ba tare da ya tabbatar ba da ruwa shi ya ce fa haza baɗil wannan batatta ce ba a aiki da ita kenan masalan ka wani malami misali zan mu bada malam bukhari masalan ya zo da wancan littafin ya ce malam wannan littafin naka ne ana zancen rubutun hannu wannan naka ne kuma na gan shi rubutunka ne ka halitta mini in yi ruwa shi ko leƙa ban giban ce eh je na halitta maka to wannan batatta ce dan tana yiwa ba rubutuna bane wani ne yi kama da rubutuna ko kuma shiƙin ma bai ma san rubutun bai iya rarrabewa ba yace fa in wasika bi khabaru talibu ma'rifati amma idan ya amince yana da tabbas da ɗalibin da ilimin ɗalibin da labarin ɗalibin da ya bada da kuma ilimin shi yana gani ma abin da yasa bai leƙa ba dan yana da tabbas kin cewa littafin nashin ne ya ce ita mada huto zai nura da wannan wasahatul ijaza ijaza ta halitta in haka ne kama ya atami da hufi don saboda in littafin nashi ne masalan da ya amfani da shi daga gani yana gane cewa rubutun shi ne kuma littafin shi ne ya zai yi wannan ya atami da hufi kira'a wajen kira'a kamar yadda a wajen kira'a za ana nura da ita falau kala da kamar ya ce ne haddis anni bima fihi ka ba da hadisi daga gare ni da duk abin da ke cikin wannan in kana min hadisi in yana daga cikin hadisi na ma a bara'ati min algal ta'ala kasancewa na kubuta daga kuskure yace kana jaizan hasanan to ya zama mai halaka ne kuma abu ne mai kyau kamar masalan da ya beko mishi ne yace wannan littattafan ka ne ya yana so ka bani izinin ruwaya daga gare su yace musu eh ka bada hadisi su daga gare ni na halitta maka amma an samu kuskure ciki ni ba ni ba ni ciki to wannan yana da kyau kuma abu ne mai kyau yayi haka nan dan saboda ka aji ko wani ya ƙara wani abu a ciki wanda shi ba rubutun shi bane wanda ba abun gakin shi bane a nan zan mu takaita dangance da a wannan akwai addarbu sani addarbu sani kashi na biyu almujarrada ita ce tsaraitattawa da take kadaitatta bi an yunawiluhu ita ce akan ya bashi ita muktasiran ala ya takaita akan cewa kenan mujarrada anil ijaza wadda munawala ce ya bada ta mujarrada amma bai kamushi ne ba tare da cewa na baka ijaza abin ba ita ce shi kashi na biyu ya takaita cewa kawai haza sama'i kawai bai kamushi ce wannan littattafan da na karanta ne na yiwu sojan malamai na amma bai ce ba na baka ijaza sana halitta maka bai haɗu haka ba to wannan falata juzu ruwaya biha bi ala sahih bai inganta bai ruwaya daga da wannan hanyar gabazance mafi inganci dan saboda tana yiwa kawai labari ne ga yake allazi alaihi a ƙalahu fuqaha wadda magana mai inganci da malaman fiqh suka faɗa wa ashabul usul da malaman usulul fiqh yace wa abul muhaddi wa abul muhaddithin kuma suka malaman fiqh suka aibanta malaman hadisi almujizin wanda suka halitta irin wannan nau'i na munawala almujarrada anil ijaza sun aibanta malaman da suka halitta saboda malaman hadisin sun tahi akan kashi biyu wasu sun halitta wasu bu su halitta ba kenan nan gurin ne malaman fiqh suka aibanta ma wanda suka halitta ki kenan kamar yadda na gaya muku da a ce dirasa ce muke tahaliliya ta wannan littafi wanda za a halale abin a tsaya akan masailikin da zan mu je mu ga malaman tun daga shuruhu nan Allah ya wadata wa su wane ne suka tai cikin malaman hadisin akan cewa ta halitta almunawala mujarrada anil qira anil ijaza da kuma wanda suka ce ta bata halitta ba kuma a ga wanne ne ra'ayin rajihi har ma a gani malaman fiqihun da suka aibanta musu shin suna da gaskiya aibanta musu ko kuma su ne a bisa kan aibin sai da wannan aka yi shine da a ce tahalili ne ake yi to amma wannan duka lamari ne wanda yake bi shay'in mubassat takaita abin ne iftisarin abin ne ake da tsaya ake a warware shi bai wuce ba mu tashi akan mas'ala daya wannan mas'ala kadai da muka dauke ta ta ishe mu darasin ɗaya ko biyu tauhidi kawai takaicewa ne muke da kokarin iya kokari na wajen bayyana bayanin abin yadda za a fahimce shi duk da a takaice ne amma yadda mutum in ya bada hankalin shi hankalin shi a wajen mu zai fahimci da izinin Allah ya ne ake nihi duk da ba a yawaita shin huda bayani akan abin ba amma wannan ce yadda kuma Allah madaukin sarki ya sa mutum shi ya samu mallaki littafin ko kuma ya kai ya ci gaba da karatun ba tsayawa yayi ba Allah ya sa yana cikin masu rabon ya ci gaba ba wai wanda zai dan taba bane kawai gefe littafin ya shiga har kashi sai zama na zuwa gaba in ya tuna mas'alar yana da ikon shi kuma yi bincike ya yi bahasi ya ga menene abin da malamai suka faɗa don ba duk abin da aka sani bane cikin mas'ala irin karatu na wani littattafai ake faɗa ana faɗar abin da yake mafi muhimmi an buɗa maka ƙofa da an so kai kuma ka yi bahasi ka yi bincike cikin shuruh na littafin da ma sauran littattafai wanda ba shi wannan littafin ba ita kanta munawalak aka samu tahammulul hadis kadai akwai littattafai da dama da akan ta kadai aka yi rubutu littattafai manya-manya ko kuma ita kanta munawala kanta ai ga su guda takwas ne ko aka samu tahammulul hadis yanzu haka duka hudaran ne muka muka yi to kowace daga cikin su tana da littattafai nata wanda an kebance kawai a kanta ne aka yi ijaza tana da littattafai nata wanda ita kanta ne masail ne nata kadai aka tattauna akai haka nan wannan al'arab haka nan alkira'a ala sheikh ita ce al'arad haka nan kuma ita wannan almunawala da muke magana kenan duka kowanne nau'in zaka samu akwai rubutu da malamai suka yi kuma ga sanin shahararru to menene mauta wannan shine mutum wanda ya kasance karatun ya ba gaban shi abinda shine yake gaban shi kuma yake kwadayi da shauƙin karatun kowace mas'ala ta ilimi da ake tattaunawa haka mutum ya kamata ya mata ba duka bane ake baka ana baka kofa a baka mabudi kai kuma da bincike da bahasi ka yawaita ka samu kan abin ka samu gadan abin in ka ka da sharaɗin in ka wanda ya kai inda zai yi binciken ya fahimta don wanda bai kai ba inda zai yi bincike ya fahimci abin in ya je hidima a ƙara shiga daji sai da ya ƙara ɓacewa me yasa saboda ba zai fahimci ba abin da malamai suke faɗa don bai gino karatun daga asas ba daga tushe ba wajen malamai ka zamana ka karanci abin ka samu littattafai na asas wanda suke tune tushe a ciki kowane fanni yan uwa yana da fannin shi yana da littattafan da su ne asas su ne tushe in fiqihu ne in hadisi ne in tafsiri ne in lugha ce ga in nahawun ce ga littattafai nan wanda suke su ne asas su ne tushe a gaban malamai zaka karance su su maka bayanin su su maka sharhin su to daɗawan ka tashi haɗaɗawa da bincike cikin sharhuhuka da bincike cikin shuru to wannan ba abin da zai baka wahala cikin sauki zaka fahimci abin dan kana da asas kana da tushe duk ginin da ya samu asas da tushe daga ƙasa na kirki duk wani dutsen da za a wani sauran gini da za a kawo sama zai iya ɗaukan shi amma in can ƙasa babu tushe babu asas ko an zaburar da kai akan bahasi ko ka yunkur kai bahasin eh duka bahaso abin da zai ƙara sa ka daji ka ƙara bacewa ya ƙara maka bacewa akan batakka to wanda wannan ba kenan muka yi wannan bayanin muna ne taujihin ga wanda ya kai ya yi wannan bahasin ya fahimci zai fahimci mas'ala zai fahimci masa'ir din a cikin kowane fanni cikin hadisi ne cikin kaza ne shi yasa muke so mutum ya daure ya kokarin biyo mu akan darasukan da muke yi sai ya zama ya samu tushe ya samu asas ya samu foundation inda zai bashi damar faɗaɗa bincike shi idan ya samu kenan kaga kamar yadda yake aiki ne neman ilimi na aiki ne na yawanci yan uwa ɗalibai maza wanda suke kamar mata kamar wa'ancan kaga su ba su ba koma ba su akan abinci kawai ba san su albahas an da'am ne kenan wanda yake ɗalibin ilimi ba ana nihin ba su ba su yi amma shi dai galibi akan aikin su akan kula da gida da sauransu amma mutum wanda yake shi ɗalibin ilimi ne abin da ya sa gaba to wannan wajibi ne gare shi in ba wannan baya tsaya da jahilcin shi yana ganin abu ba a tattamana a kan shi ba bayan kuma littattafai jingim aka yi a kan shi shi ne bai ba hasi bai bincike bai san ba an yi abin ko wani ya tambaye shi sai ya ba da amsa da jahilci bai sani ba in ƙur'anin ne yanzu ka ɗauka masalan yanzu ka je kamar yanzu misalin kalmomin nan alwujuhu wannan za'ir da muka gani inda ba a faɗi ba ka san cewa wannan kalma tana ɗaukar ma'ana goma a cikin ƙur'ani to wani daga ya tambaye ka cewa ni malam wannan ayar da Allah yake cewa qul huwa azam fa atazurun nisa me Allah ke ni ta kai kawai Allah ya ce kazamta ce ku nisanci datti ku nisanci kazamta kenan menene kawo maka wannan rishin sanin cewa ma wannan majalin akwai rubutu da aka yi akwai littattafai kan sanin wannan abun shi rishin sanin shi shi yasa zaka fasara kawai iya abin da ka ji na kalmar larabcin ta Qur'ani ina wannan taujihi ne akan wannan karatuttuka abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah ya mana gafara wassalamu alaikum warahmatullahi